أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi Allah subhanahu wataala ya sake bamu daman ci gaba da darasin mu na fiqh ala mazhabi Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala wanda muke cikin wannan littafi mai tara albarka na risala wanda bayan dogon lokaci da aka doka na hutun azumi sai yau Allah subhanahu wataala ya bamu daman ikon ci gaba da darasin mu a yau muna ranar alhamis sha biyar ga watan shawwal haka ne ko shekara dubu da ɗari bakwai da arba'in da bakwai hijiriya sha biyar a lissahinmu na nijar haka ne ko na'am wanda kuma shine yau bi ga watan hudu ko watan afril 2026 miladiya in sahat muna roƙon Allah subhanahu wata'ala cikin amincewa shi da ya shi ya amince ba mu iko faɗan gaskiya da aiki da shi kuskure Allah kare mu daga fadawa cikin shi in mun fada cikin shi Allah mana gafara shi ya share shi daga kirazan mu kamun mu shiga darasin mu babu laihi mai tunatar da kanmu a gurgushe menene yake kan mumuni bayan wucewar Ramadan mi ya wajaba akan mumuni bayan Ramadan ya wuce ko kuma mi ya kamata mumuni ya kasance bayan Ramadan ya wuce abu na farko yana daga cikin ɗabi'an mumunai in Ramadan ya wuce za su yi ta'adda Allah subhanahu wataala ya amshi aikinsu su wasu sai su yi wata biyar wata shidda suna Allah kamshi aikin ma a Ramadan. Zaka ga cewa da yawa daga cikinmu, da yawa an samu an yi aiki, to Allah amsa mana. Da yawa kuma sun durmiyar da kansu, Allah kare mu. Abinda yake farko gare ka, ka yi ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, cewa Allah ya amsa ma aikinka a cikin Ramadan. da sauran lokuta. Abu na biyu, mumini shi ne wanda yake ci gaba da abin da ya koya a cikin Ramadan, ya ci gaba da shi a cikin sauran watanni. Kaga ai, misali Ramadan wata ne wanda alhamdulillah an koyi abubuwa, wanda bai karatun ƙur'ani ya koyi yawan karatun ƙur'ani, wanda bai azumi ya koyi yin azumi, wanda bai mi bai sallar dare ya koyi yin sallar dare wanda yake ƙarya yake zunubi yake ya koyi kamewa daga wannan to sai ka dasa daga wannan ka ci gaba daga inda ka tsaya kal ka kasance abdu ramadan man kana ya abdu ramadan fa inna ramadan qad mada fa inna ramadan qad rahal rahal wa man kana ya abdullah fa inna allah baqin wanda yake bauta ma ramadan ramadan ya wuce wanda kuma Allah yake bauta ma to Allah yana na a wanza yake sai ka ci gaba ka koyi salce ka shiga ta wata daya ka koyi abubuwa ka koyi ayyuka su ne zaka yi pratiken su kuma wannan wata goma sha ɗayan Allah ya nuna mana masu sauwa an gane ko abu na uku da ya kamata mumuni ya bibiya ya ci gaba da yin shi bayan ramadan din nan shine nafilfiloli daga cikin azumin nafiloli daga ciki wanda ake son a kama sitta shawwal ko tun yau shawwal yana da kwana goma sha biyar a kwana goma sha biyar ɗin nan mummunai masu hankali wanda suka san mi suke so wanda suke shirye wanda suka koyi aikin su na ramadan da yawa sun gama sitta shawwal ɗinsu an ida shi an shiga ayyamul bid da yawa daga cikinmu kuma akwai wanda ba a hara ba to ka kasance cikin wanda ba su hara ba kana jira ka ce na yi na yi na yi har lokaci ya kure ba ya wuce ba kai ba saboda man sama ramadan sun ma'at ba'ahu bi sittatin min shawwal fa ka'anna ma sama dahar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya azumin watan ramadan ya biyo shi da azumi shidda na shawwal kamar yayi azumin shekara guda saboda alhasana bi asharti amsalha kowanne ɗaya ana lumka shi so goma in ka lumka wata ɗaya so goma ya tashin ma wata nawa wata goma kalin ka kwana shida so goma ya tashi wata biyu sai ka tashi ranar tashin kiyama kana da ladan mi azumin shekara ƙur'ani ka maido ƙur'ani ya zamanto kai abokin ka ne ka rike ƙur'ani kullum kana tare da shi yadda ka kasance a ramadan kal ka kasance cikin wanda waƙalar rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura masu ƙaurace ma ƙur'ani sallar dare qiyamul layl ka koye ta a ramadan shintar ramadan da ya wuce ka ƙara wa'innan yana daga cikin abubuwan da ya kamata duk wani mumuni mai hankali ya kula da su bayan wucewa watan nan na ramadan an gane ko ka cokam ɗungurungun malamai suka ce alama ce ta da zaka gane cewa aikinka ya karɓu ko bai karɓu ba in aikinka ya karɓu zaka biyo shi da wani aiki na lada irin shi ko wanda ya yi shi in bai karɓu ba kuma sai a shiga a hole a more a cika riba babbaka kamar yadda da yawa daga ciki zaka ga cewa ran sallah na ake fara lalata ba da riba ba lada ba zunubi da ran sallah ko aiko akwai matsala ake cewa wai ba lada ba zunubi wannan shi ke nuna cewa aikin naka ma kenan wanda kai yana da matsala saboda zuciya in ta karyu ka zama mai imani inna ma ya taƙaba Allah minal mutaƙin Allah yana amsa aiki daga masu jin tsoron shi masu taƙwa to in kana da taƙwa wannan taƙwa ita ke hana ka kai wani aikin banza sai dai ka biyo shi da mi da mai kyau an gane ko ka biyo shi da ayyuka azumi lada neman lada kiyaye zunubi kare kanka abubuwa ga sunan barkatatai to wannan shine ya cancanta a gane kai karan kanka ka tambayi kanka wai kai mumunin kirki ne ko kuma muna mumunai ne eh ka tambayi kanka da kanka kuma ka ba kanka amsa da kanka kuma ka gyara ma kanka da kanka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ko hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu kayi ma kanka lissahi kama ama ka auna aikinka kama a auna maka wannan shi ne a gurguje faɗakar sauranmu fata Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka Allah kare mu idan ban manta ba darasin da muka yi na ƙarshe ha'ilau muna cikin wannan babin wanda babin nan ya ci a ce mai ida shi insha Allah magani yau ko satin sama ida shi ko to Allah mana muwafaka babu matan tukubi al'alsina babin da yake bayani akan tsatsan tauhidi wanda shine haƙƙin Allah akan bayan shi wanda shine tambacin ibada ka tana shiga ko batta shiga in baka da shi kaya asara ibadinka duka in kana da shi shine ibadinka za su shiga a darasin da ya gabata mun tsaya gaban mun ce zan mu dan dawo baya kaɗan wa annas sirata haqqun qala al-musannif rahimahullahu ta'ala safa ta takwas ko malam yake cewa wa annas sirata haqqun lalle shi dai siradi gaskiya ne yajuzuhu ibaduhu yajuzuhu al-ibad biqadri a'malihim bayu zasu tsallake wannan gadan nan ta siradi gwargwadon ayyukansu siradi wata gada ce ka san gada gada ce ƙasan gadai jahannama ce siradi kamar yadda muka yi bayani wancan darasi da ya gabata siriri ne sannan kowa sai ya bi ta kanshi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa annabawa mursalai da siddiqai kowa san zaksaciyon sai ya bi ta kan siradin nan sannan darasin da ya gabata mun gani cewa amana da zumunta suna ina suna tsayawa kan siradi ke da kai wata kugiya wadda in ka tauye su za su janyo ka a durmiya ka cikin wuta sannan mun ga a wannan siradin ne ke da kai menene haske yau mai kulul munafiquna wal munafiqati lil ladina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura waduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-'adab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور wanda munafikai maza da mata ka san shi al'amarin siradi an an zo kamun siradi ake ba kowa hasken shi wani hasken shi cike yake yau matar al'u'minuna a wal'u'minat ko ya sa nuruhun bai na aidihim wabi aimanihim mumunai maza da mumunai mata suna tahiya tare da haskensu a gabansu kuma tare da haskensu ta hannun damansu inda aka ba su littafinsu bushira ko miliyan jannat albishirinku a yau ranar aljanna ce an raba haske gaba ɗai kamun a zo mun gane ko to munafukai wanda suke munafuci su ma sai a ba su haske ba suna ganin ba sun yi yaudara a duniya an gane ko yukhadi'una allaha والذين آمنوا وما يخطئون إلا أنفسهم وما يشعرون suna yaudara Allah da wanda suka yi imani suna nuna cewa su mumunai ne to yanzu ma sai sai a ba su haske a maida musu yaudarar da suka yi a duniya sai a ba su haske sai an taho wurin tsallaka saradi an zo tantar tantar tantar an gane ko sai haske sai a yi musu kufir kuma lokacin bukata hasken ne kaga hasken da zaka wuce a shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wurin tsallaka siradi an bambanta wani zai wuce kamar walƙiya abu huraira yace ya kamar walƙiya annabi yace menene yayi walƙiya mazan walƙawa in ta huto daga nan tuni ta je can wani zai wuce kamar ingarman doki saman siradi yana gudu wani zai wuce kamar ƙato ya huta da gudun tsiya wani da tahiya wani da shan gindi da kyar wanda suka sha gindin da suke tsallakawa aksarin su sirtawa suke cikin wuta To a nan ne munafukai idan suka zo an ba su haske suna ganin cewa yaudarar su ta duniya ta yi aiki suka azanan ma lahiya launi sai sun zo su raɗi sai a yi kuf a yi kufir. Ga sunan baya ga mummunai baya. Sai ka ji munafukai maza da mata suna ce ma wanda suka yi imani ku ɗan dakata mana na ta bismin nuri kun mu ɗan dosana daga haskenku mu ce ba tare ba muke nan a duniya. Nan ai tare muke tare muke huta tare muke sallah tare muke azumi. An gane ko? sai a ce musu irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma can baya inda aka raba haske ku samu hasken ku ko kuma ku koma duniya ku dauko hasken ku amsa ta gatse sai a dora musu wata irin katanga wanda katangar daga cikin ta rahma ce amma kuma bayan ta wurin wannan su munafikan azaba ce daga nan suke ce musu wai ku tsaya yunadunahum alam nakum ma'akum shin wai ba tare ba muke da ku a nan duniya ku jira mu mana sai su ce tabbas tare muke sai dai ku ku fitini kanku da manahoci an gane ko kun dakata kuna jira allazina yatarabbasuna bikum suke jira gare ku in wata musiba ta same ku sai su goce in kuma falala ta same ku sai suna tare da ku kuka dinga dakatawa kuna jiran musiba ta samu mu ne kuka kawo raib an gane ko muzabzabi ne su an gane ko kuka kawo rai sannan kuma gurace-gurace ta rudar da ku sannan shedan algharur shedan ya ruda ku daga shaɗan Allah to kaga wannan siradi ana shan abubuwa da yawa wurin tsallaka shi wasu sai sun tsallaka su ce wani an ce akwai siradi ina ne sun manci ba su ma sani ba saboda gauga tsallakawa shi Allah sa mu ne Allah sa muna ciki to wannan siradi kasancewa siradi gaskiya ne an gane ko yajuzu yajuzuhul ibad bayan Allah suna tsallake suna tsallake shi wannan siradin an gane ko bi qadari a'malihim tagwalgwadon ayyukansu wani an ba shi haske cike wani an ba shi haske daidai gaban shi girman shi wani an ba shi haske daidai kai wani za a ba shi haske daidai dan yatsa shi na kawa ibahama eh me ake ce mashi wannan fus fus sunanta ko fus ko fus to daidai wannan fus ibahama wannan ta dangwala take ko yawwa dangwale da ita daidai ita za a baka haske to ya kake ganin a cikin wannan mugun duhun ya za a yi a wuce an gane ko akwai wahala Allah mana gafara yace gwalgwadon aikinka gwalgwadon iya haskenka fana juna mutafawwituna fi sur'a suna wucewa wani yahi wani gaugawa kamar yadda aka ce wasu kamar walkiya gaugawa wannan tahi ta wannan wani kamar kaza wani kamar kaza wani kamar kaza filit wani kamar kibiya wani kamar ingarman doki suna tsallaka siradi akan haka an gane ko na'am anna yace annajatu alaihi min nari jahannama duk wanda ya tsallake daga wannan siradin to ya tsallake daga wutar jahannama saboda kasan shi jahannama ne wannan wai wanda aka zo aka bari suka tsallake ne kasan ai akwai wanda ba sai an zo da su siradi ba wanda kawai da an zo a vangu ne za a ba wuta an sa a vangu a misgel a tattaro a tattaro kawai a zuba a yayan mu a yayan mu wa udu hannasu wal hijara a zuba mata kan a zo to wannan wanda suka samu tsallaka damar isowa kan siradi kenan an gane ko wa qaumun sai malam yake ce maka wasu jama'a kuma au baqatuhum fiha a'maluhum wasu kuma jama'a ayyukansu sun durmiya su a cikin wannan wutar jahannama wanda suka tsallake su ne suka tsira daga wutar jahannama wanda kuma ba su tsallake ba su raɗin nan su ne wannan ayyukan nasu na nan duniya suka durmiya su suka hallaka su suka nitsar da su a cikin wutar wutar jahannama an gane ko kenan wurin siradi ake gane wasu daga nan sun sha wasu kuma daga nan ne suke hallaka shi kenan ayyukansu sun sha su sirrin shaye su sun shigar da su wutar jahannama Allah kare mu Allah mana gafara Allah kiyaye mu an gane ko mallan ya ci gaba da cewa wal imanu bi haudi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tariduhu ummatuhu sannan yana daga cikin abin da zaka yi imani da shi shine ka yi imani da tabki na annab sallallahu alaihi wasallam ka ce tabki na annab sallallahu alaihi wasallam wanda al'ummar shi suke kwararowa su sha kowane annabi kowane annabi a ranar tashin kiyama yana da tabkin shi an gane ko shine yace la yazma'u man shariba minhu duk wanda ya sha daga wannan tabkin na annabi bai zai taba yin kishirwa ba hal abada da ka sha wannan shikenan kowace al'umma kowane annabi yana da mi yana da tarke shi to amma tarken muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hila kowane annabi girma a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tarkin shi tahiyar shi tahiyar wata ɗaya ce tahiya in zaka ɗauki tarkin nashi tahiyar wata ɗaya ce sannan haɗin shi da tsawon shi shi ma duka tahiyar wata ɗaya ne kenan tahiyar wata ɗaya ana ƙididdigawa mutum in zai yi tahiya a fiye wata ɗaya farjur yana cin sankat kilo ko? farjur in tahiya za kai jurne kana cin sankat kilo an gane ko? zan muga daga wannan annan sallallahu alaihi wasallam ya yi kwana goma a hajjatul wada daga madina zuwa makka an gane ko? tahiya hajjatul wada daga madina zuwa makka kuma tahiya ce ta karaban ta jama'a da jama'a da yawa kwana goma ya yi tsakanin madina zuwa makka kilo nawa ne 400 da nawa da hamsin kenan kaga inda ba ta hiyar karavan ba ne kwana goma kusan kilo 500 za a yi mun gane ko to kenan kwana goma 500 kwana wata ɗaya sai ya tashi kilo 1500 mil san kilo tabkin annab sallallahu alaihi wasallam ta hiyar shi tsawon shi mil san kuma haɗin shi ma mil san kilo miƙidarin shi sannan annan muhammad yake cewa tarkin nan a wani ruwaya ya yi madara haske mun gane ko ya yi miski kamshi ya yi zumuwa zaƙi an gane ko kwatanta shi ne da yake sannan kuma ko fuffukan shi kamar taurarin sama suke wurin haske da yawa ta yadda in ka zo ba sai ka ce shaka ba ne kawai ko fuffukan da za a sha yawan ya gare su kamar taurarin sama kai ya zo an ce shaka ba ne kaga ai akwai matsala a kowa ya zo al'umma su zo a yi ta kwakwada ana kwakwada ba wanda zai ce na kama cibiyarka a'a akwai su da yawa kuma suna da haske sannan yana da yaran nan yauka wanda shi bai da kyau kai ya zauna a masallacin na sannan yana da mi a zururu mun sa a zururu a zururu da ya huto daga cikin alkausar tarkin shi na aljanna babban na alkausar wanda yake zuro mashi ruwa ɗai na zinariya ɗaya na azurfa yake ƙara ma wannan tabkin ruwa kenan ko kun sha dai cikin zubowa yake ba zai ƙare ba al'umma annabi su zo kowa mu zo duk wanda ya sha bai taɓa yin kishirwa sabbai suka ce ya rasulullah ya zaka gane al'ummarka annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tahi makwantai yayi sallama gare su ahlul qubur ya musu addu'a sai yake kuka yace na tuno ɗan uwana ne sai sahabbai suka ce mai awalasna ihwanak shin annabi mu ba mu ba mu bane ƴan uwanka annabi Muhammad yake cewa a ku sahabbai na ne bayan ƴan uwantaka kuma sahabbai na ne ku amma ƴan uwana su ne wasu mutane ne ba su ganni ba za su zo a nan gaba suka yi imani da ni mu ne ƴan uwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insha Allah yace zai gane al'ummar shi ta menene ghurral muhajjirin min asar wudu gurabu za a masu na arwalla duk inda kake wankewa wurin arwalla zai huto yana haske yana haske yana kyalli annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gani sai ya ce sai ya ce mi ga al'umma shi sai su taho sai malam ya ce ma wa yuzadu anhu man baddala wa ghayyara sannan ana kore wanda suka canza kuma suka sauya addini ana wannan an zo an zo mun taho gaba ɗai sai annabi ya ga ana kore wasu mala'iku suna zuwa da guduma suna fashe wasu suna halba wasu suna hudda wasu kasu zo cikin tafkin annabi annabi ya ce ku bar su ha wannan wasu habbaina ne mutane na ne suka ce a'a annabi baka sani ba wallahi baka sani ba bayan ka suka canza bayan ka suka yi ni suka canza addini sun canza to su ne ake korewa da guduma ana halba su ana kora su ba su isowa tafki shi ne wai 'yan shi'a la'anatullahi alaihim da yawa daga cikinsu suke cewa wai wannan hadisin da aka ce sahabban annabi annaba ana kora wasu daga cikin sahabban shi ana cewa sun canza bayanka sai suka ce ai duka mafi yawa daga sahabban annabi sun yarda shi yasa yayin iska suke cewa abubakar da umar da usman da ma'awiya da kaza kaza duk sun yarda hasha lillah kashe yin iska Allah mana gafara wannan wanda ake nihi da su wannan sahabban akwai wanda ƙarshen rayuwa annabi sun musulunta haka ne ko kuma suna cikin mi a lokacin sahabban annabi haka ne ko to bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam jiyawa mi suka yi sai suka yi ridda abubakar sai da yaƙin mi yaƙin 'yan ridda wasu suka ce tun da annabin ya mutu ma shi kenan addini ya kare ba ƙara addini wasu suka ce ai zakka ba su badawa wasu suka ce kaza wasu suka ce kaza duk suka yi ridda wannan sai aka tashi aka yaƙe su suka mutu aka haka su ne za su zo annabi ya ce sahabbai na ne na san da su a ce a'a sun canza a kora su shine wayuzadu sai a kora su da duk wanda ya kirkiro bid'anta bid'anta a cikin addini bayan ga yanda addinin musulunci yake man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun ana maida mashi kayan shi to duka masu irin wannan akhlaq din masu wannan halin su ne ake korewa ba su isowa ba su samu su iso wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala yace ma wa annal iman si kuma imani in an ce ma imani ka yi imani shi ne ƙaunin billisan faɗa da halshe ka saurara ka jimi yake haɗa imani ka ce mumini ne kai to sai ka faɗa da halshe ka ce mi ka ce a shahadu Allah ilaha illallah wa annan muhammadan rasulullah ƙaunin billisani wa ikhlasun bilkal ka yi abin baraɓe don Allah ka keɓance shi a cikin zuciya bayan ka yi imani da harshe kuma ka yi imani da zuciya wa amalun bil jawarih sannan shine kai aiki da menene dinka da gabanka shine imani yazidu bi ziyadati al-a'mal wa yanqus bi nuqsaniha imani yana karuwa da karuwa aiki kuma yana raguwa da raguwa aiki imani da aka ce ma wannan abu uku shike hada imani qawlu bil lisan wa ikhlasun bil qalb wa amalun bil in ka bar guda ba mumini bane ba kai kamar yanda murji'a ne ko su su ‘yan daba kawai su wai imani da kayan imani ka ce la'ilaha illallah imaninka kawai shi kenan ka yi zina ka yi sata ka yi ƙarya ka yi kisa bakka sallah bakka azumi kawai sunan ka mumuni mun gane su wai akaliyar su don hauka kuma su akaliyar su kawai kai kai mumuni ne kawai shi kenan ba ruwanka kawai ƙaunin bin lisan shi kaɗai ne imani wurinsu to da haka ne shi kaɗai ne imani da an ce mana hukai sun zama mi sun zama kafirai da an ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar da imani a baki ne ya munafikai suke cewa idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun da sun zo cewa suke ai mun sheda kai annabi ne kai ma'aikin Allah ne Allah ya riga ya san kai ma'aikin shi ne Allah kuma ya riga ya san su munafukan nan ƙarya ce suke ba sai yi qaulun bil lisan ba kuma suna amalun bil jawarih zaka ga su zo su yi sallah ko tare da musulmi su yi azumi tare da musulmi me ya hana musu imani ikhlasun bil qalb haka ne ko saboda sun boye abin da me wa iza laqukum qalu amanna wa iza khala ba'dhum ila ba'din قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم kaga sai su dinga cewa sun yi imani a baki amma da an raba an shiga uku addu alaikumul anamila min alghayz mutu bi qul mutu bi ghayzikum kaga sun yi aiki kawai mi ya hana sun yi su zama mumunai saboda ikhlas an gane ko kenan sai ka yi ƙaunin bil lisan shi ne imani wa ikhlasun bil qalb wa amalun bil jawarih ka faɗi da baki ka keɓance a zuciya sannan a gaggabanka suna aiki shi ne imani sai wata aƙida kuma wadda da yawa daga cikin 'yan daba ba su yarda da ita ba ziyadatul iman yazidu bi ta'a wa yanqusu yazidu bi ziyadatul a'mal wa yanqusu bi nuqsaniha imani yana ƙaruwa da ƙaruwa aiki kuma yana raguwa da raguwa aiki an gane ko innamal mu'minuna alladhina idza zukira allaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun sai aka ce mi alladhina min alladhina yuqimuna salata ko ko wa yutuna zakata wa hum raki'un ko ya salam ba ita bace Muhammad Samuta karshen aya Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan ba ita bace Samuta Muhammad Allah mana gafara su ne wanda in Allah ya ce su dai mummunai duba mana ita su ne wanda izatuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana in idza zukira Allah wajilat qulubuhum in aka ambaci Allah zaka ga zuciyarsu ta tsorata tana makarkata saboda tsoron Allah subhanahu wataala wa idza tuliyat alaihim ayatuhu in aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana wannan ayoyin suna ƙara masu imani kaga imani yana ƙaruwa in suka saurari ayoyin Allah wa ala rabbihim yatawakkalun sannan kuma suna dogaro da ubangijinsu su wannan mumunan wane ne su ne wanda suke tsaye da sallah ko ayat ta gaba umar umar kai gaskiya alladhina alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sune wanda suke tsaye da sallah mu'minai menene tsaye da sallah amalun bil jawarih ko kaga aiki ne yazidu bi ziyaratil a'mal wa mimma razaqnahum yunfiqun abinda Allah yace abinda muka arzuta su suke ciyarwa menene wannan aiki ne amalun bil jawarih ka bada ka ciyar sai Allah yace mi ulaika humul mu'minuna wannan su ne mu'minai na gaskiya saboda kaga sallah da sauraron karatun qur'ani an gane ko wai zatu ne alaihim ayatuhu da kuma mi infaki yana ƙara mummunan imani kenan imani yana ƙaruwa da aiki in ka ƙaru yanzu dukanmu mu saurara dukanmu 'yan masallacin nan ka tambayi kanka ashar awakhir na ramadan da yanzu imanin kaɗai ne na'am ba shi ba kaga shattana ma bai nasara wa surayya haka ne ko shattana ma bainan samawati wal ard yanzu watakila da a ce ana ganin percentage na imani na ramadan ashara awakhir na ramadan da yawa daga cikin mu zaka samu ya wuce 80% wani karamin sahabi sahabi ne sahabiyun da akhara zamanuhu amma yanzu da yawa daga cikin mu da za a leka percentage din imanin mu Allah mana gafara Allah sa a samu 20% eh Allah mana gafara da za a lalabi zukatanmu yanzu saboda aiki ya yi aiki ya rage amma cikin ramadan din nan da yawa daga cikin mu baka iya awa biyar baka karanta qur'ani ba baka iya awa baka iya minti goma baka ce astaghfirullah ba baka yi tasbihi ba baka yi kaza ba da an jima dare yayi tarawih a jima qiyamul layl gashi bakinka azumi imani yana mi yana karuwa amma yanzu in ka lalaba wata zuciyar wani daga cikin mu yadda ka san wani karamin fir'auna fir'auna ne Allah mana gafara Allah kare mu to imani yana mi kai ba sai an ce ma imani yana karuwa ba yana raguwa to zaka gani daga cikin wayannan masu mummuna aqida suke cewa kawai imani sabit ne yau in ka ce ashhadu an la ilaha illallah da imanin ka da imanin annabi iri ɗaya ne kuma zai tsaya haka su da a haukan su ha an gane ko to kai yanzu ai kai a matsayinka na mumuni ka sa akwai lokacin da an ce ma mutai kullum misalin da muke badawa eh da mala'ikan mutuwa zai zo ashara a wasan din nan a ce ma mu je yawa daga cikin mu cewa za a hayya amma yanzu sai an ce a ce a dan dakata mu yi sallah Allah mana gafara imani yana mi yana karuwa yana rabuwa shi yasa kullum muke cewa yanda kake kula da batirin salularka to ka kula da imaninka ko fiye da haka eh kaga dai baka bari dai salularka da ta dan yi feeble ya kake caji da gaugawa da ta yi kasa caji kake nema to amma kuma ka bar imanin kai feeble yanzu da da za a zo a tai da kai a feeble din ya kake gani kuma hatman wata rana a hakan za a tai da kai hatmar sai an je da kai ko imanin kai yana katroven fursan ko yana di fursan kai dai ya ce a di fursan aka ce ma mutai ka san dai mata gyara ka Allah kare Allah sa a doke mu muna san fursan amin ya rabbal alamin Allah sa a doke mu muna san fursan yace menene wa yazidu wa yanqus bi nuqsaniha fa yakunu fiha an-naqs wa ziyada a cikin imani akwai ƙari akwai raguwa wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana an gane ko sai a samu ƙari a samu raguwa na'am na'am misalin raguwar imani annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya zini zani hina ya zini wa huwa mu'min wanda yake zina bai zina lokacin da yake zina yana da imani wala yasriqu as-sariq hina yasruq wa huwa mu'min aw kama qala sallallahu alaihi wasallam barawo lokacin da yake sata ba mumuni bane ba duk lokacin da kake wani zunubi zina ko sata ko wani abu makamancin wannan babu imani akanka eh babu imani akanka to na'am ba ji gaba ta'ifatun na shaitan ka gani wannan ke ga wanda suka yi imani idan wani sashe na shaitan ya shafe su na'am sai su sai su yi mai ake ce mashi su maili su dawo ga Allah subhanahu wa ta'ala kawai shi kenan su gani menene ake shi kenan su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ke ga imaninka zai iya raguwa kowane lokaci lokacin da ke zunubi sata in zaka yi elef har sata hata cikin kalas eh eh har sata hata cikin kalas wata yan doke-doke na elef eh tiniyar Allah bana gafara malam ya ci gaba da ce mami wala yakmulu qawlul iman illa bi amalin imani bai cika fadar imani bai cika ka ce kai imani sai tare da aiki kai imani kai aiki an gane ko wala qawlun wala wa amalin illa bi niyya babu mi aiki babu magana babu aiki sai da niyya innamal a'mal bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa sai da niyya wala qaulun wala amalun wala niyya illa bi muwafaqati sunna ba magana ba ba aikin ba ba niyya sai ka bi sunna shurutu qabul amal insan ya ne suke al-islam al-ikhlas wal mutaba'a kai kenan menene qaul al-iman al-islam shine imani al-ikhlas shine niyya wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din almutaba'a sai kai yanda annabi yace ayi ka san wai abin da ke kwaruwar mutane yanzu sai a ce ai abu ne mai kyau yo kai rasulullah sanin yana da kyau ne ban san ko mun gane ba dukkan abu ma laysa minhu fa huwa radd ka dauki misalin sahabin nan lokacin da annabi aka yi wata layya annabi yace duk wanda ya yanka nama kamun sallah shatuhu shatu laham sahabi ya ce ya rasulullah ina da makwabta masu talakawa na yanka dabba ta dai in samu in ba su ka duba ka gani wa abu mai kyau gaba annabi annabi ya ce shatu ka shatu laham ba a so kawai nama ka yanka kawai je ne wani ya ce to ina da wani amma bai kai shekara ba a ce kai an baka dama ka yanka wannan eh dan akuya bai kai shekara ba a ce an baka dama yanka shi ka duba abu ne mai kyau ka ciyar da talakawa ko amma aka ce ba haka ba ake so yanda ake so illa bi muwafaqa da ka kuskura kai aikin da bai muwafaqa sunna annabi ba fa huwa raddun dukkan abu ma laysa minhu fa huwa raddun shi yasa wai ai dan bid'a matsalar shi sai ya ce ai bid'a ce mai kyau a gidan Allah mana gafara Allah mana gafara wa annahu la yukfaru ahadun bi dhanbin min ahli qibla sannan mala yace ka sani cewa ba a kafurta mutum din dai yana cikin musulmi dan yayi wani zunubi mu'tazila ne ko mu'tazila ne da kai kabira shikenan ka kafurta in kai ƙarya kana mumuni kahudi ne kai mu'tazila a wurin mu'tazila su su ƴan rainin wayo an gane ko da ka yi zina kana mumuni ka kawar da su kawai kallasar ce suke rabawa zak zak zak to shi ne mala ya ce ma in dai musulmi ne bai kafurta daga mi zinibi in yi zinibi sai dai a ce mai musulmin as musulmi ne mai mi mai sako kuma huwa ta hatima shi atilla in sha'a azaba huwa in sha'a gafara gafara la in ya ga dama ya masu gafara in ya ga dama ya yahi masu kamar yadda ya ce in tu'azzibuhum fa innahum ibadu Allah in ka masu in ka azabtar da su menene bayin ka ne wa in taghfir lahum fa innaka antal fa innaka antal azizul ikhtalafa al-qurra'u Allah mana gafara ka gani duk musulmi azunubi ba a ce mai kafiri baka ga wancan hadisin na Abu Zarba yace wa in zana wa in sarak annabi yace wa in zana wa in sarak ala raqmi anfi Abi Zar yace koda yayi zina koda yayi sata akan koda Abi Zar bai so akan kin Abi Zar wannan ba ka hurtar da mutum dan yayi zunubi yana kan mashiya ba kahuri bane ba in ba mutum shirka ba yayi kirikiri bai zama kahuri ya sha giya yayi kisa yayi sata yayi gulma yayi zina yayi yayi yayi can shi da ubangijin shi tsakaninka kai da shi nasiha da addu'a nasiha da addu'a kaman kai ho baka yi karhin ba a yi haka vice versa an gane ko ma baina ghamdati ainin wa intibahiha yughayyiru Allah min halin ila hali wallahi sai ka gani kilif Allah ya yi masanye an maido ka an maido shi shine a masallacin kai kuma kai ne a can kana ta holewarka eh ka gan shi shi ne wa ibadun rahmanin ladina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabuhumul jahiluna qalu salama sun taba jin dadi kuma sun taba musulunci to kai kuma kana ta mi Allah mana gafara ba a kafurtar da mutum duk abin da kaga mutum yana yi na zunubi ba a ce mashi kafiri huwa ta hata mashi'atillah wani ya gani wani yana zunubi ya ce wannan wani kaza kaza Allah bai gafarta mashi Allah ya ce wai ke shiga tsakanina da bawana ya ce shi an gafarta mai kai kuma an rosa aikinka duka kai da kake magana kaga al'ada ce mai hatsari to kaga wannan matsala kana samun ta da yawa cikin yan ƙananan ustazzan nan sabbin ustazzai da ya fara yawo da asoki ya fara ganin shi ne kullum a masallaci ya fara karatu ya ɗage wando shi kenan kallon kowa ɗan wuta yake shi kaɗai shi ne ɗan aljanna eh kawai kallon kowa yake kai ba gashi ustazan zamani ya ji ya ruɓo mariyadu salihin da bulugul maram ya zo wurin karatu kawai gani yake shi shi ne top daga shi sai sahabbai Allah ma da gafara kawai kuma wai duk wanda ba shi ba gani yake shi banza ne kawai irin wancan mutanen banza ne lalatattu ne shi kadai ne mutumin kirki kamance kazalika kuntum min qabl kuma wallahi wa ma zalika ala allahi bi aziza allah ya juya tab cikin kyamtawa daya ba baina khamdati ainin wanti bahiha yughayyiru allah min halin ila hali kanka kyamta ido yanzu za a iya juyawa ko kuma a rosa ayyukan naka gaba daya shi yasa allah yan kananan ustazai a ya hankali tsakaninka da mutum mai lahi'i mai nasiha da addu'a ba ruwanka ba a shiga tsakanin bawa da mi da ubangiji shi shi ne shi ne yadda ya shirya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kuma kamar yadda a Hausawa suke yawan faɗi ba a sanin maci tuwo sai miya ta kare wallahi yawwa ba a gane dan kuturu sai shekara 40 da yatsa ba ya ban dan kuturu ka bari ka gani ƙarshen wal'aƙibatu lil muttaqin ƙarshen tana iya zuwa ta sauye tsari tsaf take sauye tsari shi yasa mu ji tsoron Allah alaikum anfusakum alaikum anfusakum kowa ya iya da kanshi Allah mana gafara kai nasiha kai addu'a kuma ka roki Allah ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wannan ke ga Allah mana gafara mala ya ci gaba da ce mami وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون wannan shahidai wanda suka yi mutuwar shahada ka yi imani cewa rayayyu ne a wurin ubangijinsu ana arzuta su suna morewa suna holewa a wurin ubangijinsu an gane ko la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun wa kuma walakin la tash'urun Jabir bin Abdullah da aka kashe baban shi a yakin Uhudu radiyallahu anhum ajma'in Jabir ya zabiro yana son ya ga baban shi an lullube shi an mai soka soka jewa aka hana shi ya ƙara zaburowa aka hana shi manzon Allah ya ce ku bar shi a wata ruwaya manzon Allah ya bude mishi huskar shi sai annabi yake ce ma Jabir wai ka san Jabir mi Allah ya ce ma babanka yace Allah ya ma babanka magana direct ba a ma wani ba kuma sai shi an gane ko ya ce ba Allah ya tambayi babanka ya ba shi zaɓi mi kake so a maka Allah ya ma baban jabir bin abdullah magana abdullah kenan magana direct mi kake so a maka bayan an kashe shi mi kake tunanin zai ci kawai cewa Allah a maido ne in tashi in yi yaƙi a ƙara kashe ni a yaƙi ba a maido shi ya yi wani abu ba a'a a ƙara kashe shi a yaƙi saboda mi abin da ya gani an tanada mashi a lahira ya ce min a maido shi Allah ya ce a'a wannan abin kalma ce ta riga ta wuce annahum ilaiha la yurja'un wanda suka mutu ba su dawowa duniya sai ya ce to Allah a isar da saƙon saƙonna a wurin 'yan baya don su ƙara zagi damtse su shigo jihadi sai Allah ya sabko wannan aya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farhina bima atahum bima atahum Allah min fadli an gane ko wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu min khalfihim min khalfihim suke ba da albishiri karka yi zaton cewa wannan wanda aka kashe a wurin ɗaukakar kalma Allah cewa matattu ne a bal bari dai ahya'un rayayyu ne inda rabbihim a wurin ubangiji su ruzuqun ake arzuta su suna jin daɗi suna farin ciki da abin da Allah ya ba su sannan kuma suna yi ma wanda ba su yi muso ba daga bayan su wanda ba su yi da isowa ba Allah khawfun alaikum Allah khawfun alaihim wala hum yahzanu kak ku ji tsoron mutuwa kak ku ji bakin ciki na mutuwa ku zo kawai ai yaki amma mutanadi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat na'am kaga sai ka cewa wa yurzaqun yace wa arha wa arwaha ahli ahli sa'adati baqiyatun na'imatun rayika na wato masu jin daɗi na ‘yan aljanna an gane ko rayukanmu insha Allah Allah sa rayukanmu ne ya ce tana nan wanzazza na'imatun mai hutawa ce cikin ni'ima mai morewa ce ila yau mai kiyama har zuwa ranar tashin kiyama ila yau mai basun ranar da za a tada su a wannan lokacin ne Allah yake cewa ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rayikan wanda suke yan aljanna suna jin dadi suna na'amuwa suna morewa wanda za a ce ma nimnau matal arus a cikin kabari a ce ikwanci ikwanci irin na ango ka more ka hole a buda ma taga kana kallo kana morewa wai ka san naumatul arus to Allah mana gafara mala yace ma wa arwaha ahli shaqawati mu'azzabatun ila yawmiddin rayuka na ɗan wuta na binzirarru na tinzirarru na wulakantattu na'am Allah mana gafara ya da sani insha Allah mu'azzibatun ana azabtar da ita ila yaumiddin har zuwa ranar tashin kiyama ka san wai wanda yake wanda yake mumuni tun daga mutuwarka da amma wannan tambayoyin ka amsa su aka bude ma koha ta wuta gidanka na wuta ka zabura a ce zaka ta ba nan bane zaka a bude ma na aljanna sai ka ji dadi ka sha kudo a ce zaka ta ba yanzu ba kwanta ka huta za a tada ka a ce mata a ce ranar tashin kiyama ya ce rabbi aqim sa'a Allah a tada tashin kiyama mu shiga aljanna duk wanda ya mutu na mumuni yana cewa sai ya ce a tada kiyama kawai a wuce wurin shi kuma finzararre kangararre za a ci gaba da bashi azaba har ranar tashin kiyama rayukan ana ba su azaba ana tunzura su ana wulakanta su mala'iku suna azabtar da su an gane ko ana ba su azaba har ranar tashin kiyama Allah subhanahu wata'ala ya kare mu mu'azzibatun ila yawmil din za a yi ta azabta su har ranar tashin kiyama sannan ka sani wa da aka ce ma a kabari akwai azaba akwai na'im akwai azaba akwai na'im cikin kabari ba wai dole sai an binne ka bane zaka samu wannan azaba ko na'im din nan mun gane ko ai akwai wanda babun ne su ba aka yi wani kura za ta cinye shi wani mi toka wuta za ta cinye shi wani ruwa zai cinye shi ba abin ne shi ba cikin ƙasa ko Allah sai ya ce sun ma'amatahu fa akbara Allah sannan shi ne yake kashe shi sannan kuma ya mashi kabari duk inda ka mutu a nan ne kabarinka wannan azabar da jin daɗin da mine ne dukkanin zaka iya samun shi sun ma'amatahu fa akbara sannan shi ya kashe ka kuma shi ya maka kabarinka a komi duk abin da aka yi tanadi naka a inda aka kashe ka a inda aka maka kabarinka a nan zaka samu abinka a nan zaka more kuma a nan zaka ji azaba in kuru in namomin dawa ne suka ciccira ka zaki 20 suka cinye ka farti farti can fa akbara Allah sai ya hada ka ya maka kabarinka kuma a inda aka yi nan Allah zai hada ka ya sai cikin ikon shi yadda za a ma na'im ɗinka yadda za a ma azabaka wannan haka ne in azabar ce di yadda ka mutu za a maka wannan azabarka Allah mana gafara Allah kare mu ya ce mami wa annal mu'minina yuftanuna fi quburihim sannan ka sani mumunai ana fitinan su a cikin kaburburan su a mumunai ma kenan wanda dole sai an kabari sai ya mami ya matse ka sannan a zo a tada ka yabi na adam da fanuka wan sarrafu wa yi tsaluna sannan a fitine ka daga cikin fitinar da za a ma shi ne za a ma tambaya marabbuka an gane ko ma dinuka ma za ta ƙulu fi zakar rajul shi ne sai yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah sannan Allah shi ke tabbatar da wato wa'inda suka yi imani da magana wadda take tabbatatta a cikin rayuwar duniya haka lahira Allah shi ke tabbatar da su da magana tabbatatta sai su bada amsa tingam Allah tabbatar da mu Allah tabbatar da mu Allah ya tabbatar da mu Allahumma sabbitna inda su'ala ya Allah wannan kenan wanda kuma ba a samu ba ga makatar ɗin nan bai yi imani ba ga tambaye ana mashedin ga ha-ha ba adiri wannan da yake cewa a zo ana ce maka mine ne wai sai ka ga mutum ya mutu a zo a kewaye felko saman kabarin shi ana ya abdullah uzukur ahadan labi a gasa inda rasuka wa iza ta akal malaka ne يقولون من ربك ما دينك فقل ربي الله ربي الله Allah mana gafara ba su ji wannan ba su ji ba sa ji ba kuma ba su amsawa in dai ba Allah ya tabbatar da su ba ba haka ba aka tabbatar ana yi ma mamaci ba shi bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake tsayuwa yake yayi ta maka addu'a اللهم اغفر له وارحمه اللهم ثبته اللهم ثبته ana son kowa ya tashi yayi ta yayi ta addu'a wallahi watakila watakila wanda kake kalle a razil liqab ruba asa asa akhbarin aha madfu'in ala al-abwa'i ala al-abwabi law aqsama ala Allah al-abarra so dewa zaka samu wanda gashi nan a takule asa asa akbar wanda gashi nan wanda ba a san shi ba cikin jama'a ana ganin shi shine kaskantacce in yazo akan kowa kowa ka kora shi kuke law aqsama ala allahi la abarra da zai yi rantsuwa ya ce Allah wallahi kaza za a yi sai Allah ya kubutar da shi shi yasa ake son kowa ya daga hannu watakila wanda yana can baya wanda in yazo baku bari ba yazo shine zai ce Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma thabitu duka wannan limamman da malaman nan da kusuwa su su su su duka a watsa da ku amshi tashi wallahi kuma zalika Allah bi aziz hadisi ingantacce shi yasa ake son kowa ya daga hannu kai mashi addu'a kai addu'a kai addu'a kuma hatta da kai kakkare da kanka an gane ko hatta da kai kakkare da kanka daga hannu ka yi addu'a ka yi addu'a ka yi addu'a wallahi an kusa amsa maka akwai musallai da yawa akwai wani bawan Allah lokacin annabi Musa alaihi salam suka shi roƙon ruwa Allah ya ce aka yi roƙon ruwa Allah ya ce ma annabi Musa ba zan maku ruwa ba Allah ba za ka mana ruwa ba Allah ya ce akwai wani a cikinku shekara shi kusan nawa shekara da shekaru yana zunubi yana bata mani saboda shi ban makurwa ku hudda shi daga cikinku a sake addu'ar roƙon ruwan da sai makurwa annabi Musa sai ya juyo cikin jama'a ya ba da sakon Allah to kai dai ka san kanka to yanzu a cikin jama'an nan wa zai huta da ka huta an gane kai ne sai ya duka kai cikin jama'a yace Allah na san ni ne na san ni ne Allah kuma na san kai ne Allah ya ce Allah na tuba Allah yadda ka rufa mana asiri Allah na tuba ka kare kamar gafarar zantaina ya yi taubatan nasuha ana tsakayi sai ga ruwa annabi Musa ya ce ya gani ba wanda ya huta daga cikin jama'a ya ce Allah ka ce sai ya huta a mana ruwa Allah ya ce ya tuba na amshi tuban shi deja annabi Musa ya ce Allah gwada mana shi Allah ya ce na ɓoye shi yana mai zunubi don mi zan nuna ma shi yana mai tuba Allah ke da to kaga in ka yi taubatan nasuha wallahi adda aka karbuwa take kai tsaye kawai so ake ka tuba Allah ba gafara akwai shi ma irin wannan wanda suke ba da labarin shi shi ma 'yan gari ne zas an san shi shi kuma zunubin nashi kirikiri ne an san shi za a je roƙon ruwa zai bi sai ya ce a'a suka ce wallahi baka bo sanadiyar zunubin ka aje a ki mana ruwa suka kore shi suka hana shi irin wannan fasikai na gari mun gane ko ya ce suka je suka yi roƙon ruwansu aka hana musu ruwa ba su samu ruwa ba shi sai ya tuba to kuma ai ya tuba ba bin shi ba za a yi roƙon ruwa sai ya tattara yara ƙanana wanda ba san me ake bako ya tattara dabbobi da mahaukata wanda dai za su bi shi dai ka san an kana son wannan nemi a hannun mahaukata da dabbobi abin ya rima a sha kiɗa sai ya je da su roƙon ruwa shi kaɗai da yara da mahaukata da dabbobi da ya je an gane ko sai ya yi wata addu'a shi da alazizal kara wanta bai sun masal menene a du'a ta shi ya mujibar da a ya mutum maraja as'alaka billazi ya ilahi nazal ya dinga yin wasu yabo ya yaba Allah ya yaba Allah ya roki Allah kuma ya haɗi irin ruwan da yake son a yi irin yadda yake son a yi ruwan kuma haka aka yi su min sahabin hukukun sudugun menene ya zano irin kalar ruwan da yake sa a musu haka aka musu ruwa to kaga ko kai gobe aka zo wuri kawai in ka san kana zunubi ita wata nasu haka ya adda kakkare na kanka auren adda kakka jira ka ce addu'a sai malam wani yau ka san malam wani abin da yake tarbagawa kai adu alahira yana daga cikin wanda suke fara shiga wuta a ciki akwai malamai wanda ake fara sanyawa wuta akwai malamai Allah tsare Allah bada gafara ka kyautata niyyarka ka roki Allah da qalbun salim in an zo ka yi ma Allah addu'a ka tuba ka roki Allah ya ma wannan gafara kai ma za a samu irin wanda zai tuba ya maka gafara kan ka roki Allah kan mamaci ka fara tuba daga zanubinka a lokacin nan taubatan nasuha kai ma za ka samu wanda wanda zai ma wannan addu'a يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يتما وأن على العباد حفظة يكتبون أعمال أعمالهم ولا يسقط شيئا من ذلك نعم lokaci yayi sai mu tashi wa anna al ibad kenan daga bayanin kan ba mu kalam wato mala'ikun da suke mayan fizmin ƙaunin illa ladaihi raƙibun atid wannan kenan insha Allah nan zan mu tashi wa anna alal ibadi hafazatan yaktubuna amalahum akan duk abin da kai wanda sai an rubuta shi shi zan mu tashi in Allah ya kai mu satin sama muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma karamcin ilimi ne Allah mana gafara shi ya share shi daga kirsan mu Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qatin rabbana qad hawaijna wa hawaij kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin Allahumma rabbana aqdi hawaij kullu man lahu haqqun an nad'u lahu ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina warhamna ba'd بعدهم وأشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سر المتقابلين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته